أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a daya ga watan juma'atul ula hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 25 ga watan 11 2022 a sati da ya gabata mun tsaya aya ta 27 cikin suratul ankabut yau insha Allah za mu tashi aya ta 28 kuma ganin yau babu tambayoyi da rama kai sai ya fara daga aya ta 28
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها بها من أحد من العالمين anan bayan mun ji dai annabawa labarin wasu daga cikin annabawan Allah da zamanto tasiriya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ga musulmi wannan aiki na da'awa ko kira zuwa ga Allah subhanahu wataala abu ne wanda an jima ana yi kamar na hausa ke cewa an jima ana ruwa kasa na shanyewa da abin da zaka gamu da shi na cikas ko matsala kayan kai wasu sun gamu da wani abu shi ne nan Allah subhanahu wata'ala ke ba da labarin annabi shiru ita walutan ma'ana ka ambata mutanen ka labarin lut yamin bayani cewa lut suna annabin Allah ne ba a kiran aikin da da lu- wani iya lut ko dan lut da wani kuskure ne ya da ce wani iya liwali eh liwali ake kiran aikin ba lut suna annabin Allah ne wannan abin da yasa irin wannan rashin sanin ko wannan suna ya sa wannan sunan annabin da wuya ka ji an sa wani lut sau ganin yadda ake bata sunan da aiki ita akwai ƙabilu masu aiki da lut su sun zama ana abu kenan dai lut sunan annabin allah ne ba aiki bane ba aikin banzan sunan shi da wani allah ya ce wa lutan ka ambata musu lut menene kisar wannan bawan allah allah ya ce iz qala liqaumi lokacin da yake cewa mutanen shi innakum لتأتون فاحشة ما سبقون بها بها مئة من العالمين شن كنا زوا وتا الفاشا معنا كنا آيكة وتا الفاشا تا الفاشا دك أبن دمون شياك غاية mutum ko ba bangaren addini ba ɗabi'a tana adam tana inkarin wani abu kuna aikata wata alfasha ma sabaqakum biya min ahadin min alalamin wannan alfasha da kuke aikatawa duk duniya babu wani bawa mutum ko aljin wanda ya fara wannan kafin ko kuka fara kirkirar ta a saman ƙasa wanda yake na karantar da kai farkon aikin liwaɗi ya wakana lokacin annabi lut alayhi salam alfasha ce mummuna wanda su suka fare ta kiran wannan ganin har tashin kiyama duk wanda ya yi liwaɗi bayan tallahi nasu za a gama a kan su ganin su suka fara wannan mugun suka koya mutane wannan aiki namiji ya je wajen namiji nan bari da mun magana ce ishaq ko magana magana na mata na mata ba a san da shi ba a can dama na magana mata wani abu ne bayan karni mai tsawon gaske aka sami shi a duniya an fara mata suna neman biyan bukata a wajen mata amma a can zamanin har wanzu an yanzu babu wani a tarihi wata al'umma da take magana mata yanzu ne lalacin ya kai gaya daga ba aka fara kuma mata suke kwanci suke neman biyan bukata da mata yan wasu asali namiji ne ke neman namiji ba mata a ciki to wannan al'amari Allah shi da a cikin hukunci na baya zaka babu wata doka da ta zo na mace ya za a yi ganin akwai masala maganar jima'i hatta zana yani al'aura shiga cikin al'aura duk wannan na mata yana matsala da yawa ganin a can da babu shi a can da babu shi ba san fara shi gaba na gaba bai zo gaba to yanzu wannan aiki na duwadi kenan namiji ne ya je wajen namiji su suka fara yi shi ne yake musu kashe yake musu gargadi a innakum أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتين وتأتون في ناديكم المنكر أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين نعم cikin wa'azi da yake musu iya cewa innakum lata'tuna rijal shaw lata'tuna rijal shi yanzu ku za ku rinka zuwa kuna biyan bukata a wajen maza wa taqta'una sabil wa ta'tuna fi nadikum munkar ma'ana ya musu wa'azi kan na ɗaya jima'i da maza kwanci da maza kuma da yin da ake da hushi don bayan saduwa da maza suna aka ce su ɗan hushi ne ko suna zama mai hucewa ma imma a mishe duk dai aikin ɓanna suna mai finadi kumankar annadi an ta fada ke suna da wani majalisi ko matsiga inda suke zama duk wata ɓanna suna yi a wannan wurin bayan an kirwadi suna aikin munkar suna mummunan na ce ba a keɓance ba aiki kaza su daga cikin suna miyagun aiki a wajen zamansu wannan shi ne galgadi da ya musu bayan aiki liwali suna aikin suna mummunan aiki aikin maza a wurin da suke zama wannan galgadi da ya musu fama kana jawaba qaumi illa an qalu itina bi azabillah duk wannan gargadi nan yayin gargadi kan wannan mas'ala amma Allah ce ba wata amsa da suka bashi ta kwarai ta magana amsa kira ko jin nasi'a illa huto na huto jawabin da suka bashi cewa illa an qalu itina bi azabillah kurin ka kawo azabar ta Allah Allah ya azaba kashi hankali Allah ya azabar in kunta min sadiqin in gaskiya kake akwai azaba daga Allah kai azabu Allah ne a kawo azaba haka dan adam kenan taurin kai jigirin adam wai ka azaba mun ga Allah shi da wa ka azaba ne ki ka tsaka kai ai ki ba abali ni kurin kiran bi zaka ba abali ku ba ni ya bali kurin azaba ai azaba kina kaman hira ce kaman ba gaskiya bane ba ba abin da zai sai akan azabar azabar mu a gaskiya kai annabi Allah ne ka zo da azaba kinan kaga nan ba magana a shiware shi azaba ai azaba sai kinan شين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين
yanzu lut alayhi salam ya ga kenan taurin kai ya kai gaya ba magana kenan fata ta imani an ki ba ne to yanzu kenan babu na ba kenan sai wato na wato shine ya koma ga Allah qala rabbin surni Allah ka taimake ni akan waɗannan mutane mabannata suka ya nemi agajin Allah a mai maganin su ke magana wa'azin bai a zama suke nema ke ba magana wa'azu wato da suke na nemi agajin Allah ke nan ya bashi nasara kan kare mai sharin waɗannan mutane wannan shi ne abin da ya wakana a ga lut alaihissalam duk da a nan shara za mu gani dai magana a gaba ci gaba karanta ayat surat ayat gaba ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين يوم أنا yanzu da mun ji halin wa'annan mutane da annabi su lut alaihi salam kan ku mance bayan mun yi bayani lu kusa cikin wannan sura iya daga cikin wanda suka yi imani da ibrahim wanda shi aka yi hijira daga ƙasar zamci iraki yankin iraq zuwa yankin palestine kuma tabbatar makadis inda na ibrahim salam ya zama na a can inda ya hijira shi to wannan ganin ɗan ake ɗakin gare shi to amma shi lut ya zama na a wani ganin sadum kusan karkara ce ta baitul maqdis shi a can yake matsayin annabin Allah yana matsayin aiki a can na da'awa shi Ibrahim yana nan na mutum ta baitul maqdis iya nan kana wurin daban-daban ne to kenan yanzu lokacin da abin ya kai gaya na halakar da mutanen lut ba magana jin wa'azi Allah zai gama da shi don wancan zamanuka Allah subhanahu wataala ya kan aiko da mala'iku su fata mutane ba na bane wanda wai ba saba ana yi annaba da dama hatta annabi manzo Allah kai mala'ika jibril ya zo cikin mutane ana gani ba wani cikin ba daga shi sai shi ba hadisi shi shahararre na jibril ai kowa ya gan shi ce wani mutum hori fes cikin bakin kaya shi da bayani sai ya gashi komai da sun ba mutum suna kowa ya gani shi amma abin da rarrashin kuma wacce ruwayan sabai kansa abin ya tsaye musu kai sauran suka ce ga mutum ya zo a garin madina a kama ya zo cikin jama'a ga bai da alamar dauda ta ɗan bulaguro kaya foliket shi mamaki bai alamar ƙura ta daji ta sahara kaya foliket gashin ƙirƙirin limus mutum lahiya lahiyayye amma ce a garin babu a cikin babu wanda su mulari kuma na har babu wanda ya san shi dole kai na a kalle shi wani waye ko ba bai san shi ba kuma bai alamar dan bulaguro ai shi ne zai kare tambayoyi shi kam tun ji suke wani mutum ne dai amma na baki ma mutum ne wani mutum da kaina mutum haka cikin wani sufa kuma wanda zai yi dukkan wannan sai dai kare bayan shi kam suna yi mutum ne dan uwansu sai da ya kare juya ya kwana suna za ta sabai ce ku kira wuce ku kira mutum wannan suka da kun babu kowa ya bace da kwanye ta musu jibril ne ya zo ya karantar da ku addini ka kwane shi haka yakan zo ruwayoyin da zuwa harkar musulmi yakan zo da siffar jikin kalbi jikin kalbi mutum ne kyakkyawa cikin sahabbai jibril yakan zo da kamar shi an ka zo ka ce an zaki ɗari na zo kana tare da bihiya sai ba diya ba ne ba jibril ne yakan zo kamar ziyara kenan abu ne wanda ana yi ba na abu ne wanda a bako a duniya to shi ke noti ibrahim salam a lokacin shi kuma ibrahim tawaga ta musamman aka mishi amma ga su mutane ne amma hakika mala'iku shi kan shi bai gano mala'iku ne shi kan bai gano ba bai gano ta mala'iku ne ji yake yan tafiya ne cewa mutum da ya saba karamta baki girma baki shi ne yanzu lokacin hallakar da mutum na obi ne wata mission ce ta musamman aka zo duniya ake son su zama da kusa duniya an gare aiki na harko misukin harko gidan ibrahim a ba shi bushara da samun ɗa isaha da ƙari yaƙo in sun ƙare ba ibrahim shi bushara shi ma kuma lut a ji a ba shi labarin ƙarshen mutanen shi ya zo shi ma a wani bushara ta ya iya neman allah mai maganarsu to yanzu lokacin ya yi sun zo da aiki biyu ta haka yin tawaga ce ta mala'iku don cikin hudu Allah ce ƙarfi ya fi suna Ibrahim bin Bushara cikin hudu ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
قالوا ماذا قالوا
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
فلما ذهب عن إبراهيم رأوا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم وإنهم آتيه عذاب غير مردود
yawa muna maganar cewa a wancan zamani mala'iku sukan zo da siffa ta mutane suna lakata wa laka zaɗi suna ibrahim bil bushara ibrahim manzanninmu zaɗi suna ibrahim bil bushara sun zo ma ibrahim da salam da bushara na shi gina bushara ta samun ɗa ya ce ana ta gama ga zubi suka zo ɗalu salama sun ne sallama da sunan salama salama alaikum shi ma ƙala salama game da musallama da ya yi a kanta yanzu a nan ce suna nan daga zaun ba ma labis an ji abin ijirin hali mutumin da karamci nan da nan ba ɓata lokaci ba ma labis ba a ɓata lokaci ba an ji abin ijirin hali ya gashi ya zo da ɗan mariki ɗan ƙaramin da ya shi mishui can wani ce ita fi ijirin ce sami na kwace hali can wani siffar ɗan mariki na kace na kace wani ramame ne ko shi ne mai mai kuma nan aka ce hanif mishuyi ne an gasa shi kenan da yake tarshi ne ɗanci yanzu ya zo da maraƙe mishuyi a gaban baƙi shi falon mara a haifin na tasirin ilai da kira da ya lura ka saka baƙi abinci an ce ya lura hannunsu bai taɓa wannan nama daga nan da kiran sai ɗan kyama tsoro ya kama shi wa auta samin khifa ɗan tsoro sai ka aje mina gumbaki tsoron da kama ka aje ka san bakon da ka zo shi mu abu bicin kayanka sai tsoron ka aje sun miya gumbaki ne suka zo su mai cutarwa ɗan tsoro da ya kama shi sun lura ya tsorata qalu la takhaf bra kakka ji tsoron komi inna ursilna ila qawmin kai tsoron komi ke yi a zuka yawanci su mala'iku ne na Allah mu dan gaga amma da aka shi mutu abinci bai ci bai sha bai ci bai sha mu ne muke bukatar mutum mai gashi mu tsari a bar a bar kama da rigimar ci ta ashe kurin ciki kada shi jaraba duk yau tunda ba ciki nake ba duk yau tunda ciki a bar kama kurin ci sai ashe da jaraba duniya wallahi to su ba su ci ba sai ba ruwan su ci da sha sai suke bukatar da sha kenan ba sa bukatar abinci yadda daga nan shi ya ji tsoron miyagun baki ne suka lura ya tsorata suka ce da ka kakar tsoron inna ulusina ila ƙungu mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen ashe suna wannan magana matar ibrahim tana bayan hijabi tana jin abin da suke faɗa kuma na su ka'imatu madai tana tsaye tana ji fata hikar ita dariya ka haka nan nan magana menene duk da awa guda ce kiran guda ne aikin guda ne ta yi murna za a gama da mutanen lu ta ji daɗi ita kuma tana dariya tana magana ba basharanaha bi ishaq ke kuma za ka mata bishara da ɗa annabin allah ishaq ba shi kaɗai ba ومن وراء إسحاق يعقوب باين إسحاق أقول أنا البركة إسرائيل يعقوب يا نبالش قالت يا ويلتها جهة قالت يا ويلتها وأنت ويو ويو ويو ني أعلد وأنا عجوز ني ينزل أيوة أنت وجهك يا قول ما ترى شيء ما كان يعيش نجي شكرا أتاني أنا تاري وجهك قول ما ترى هنكلتي أبو نبي وهلا تسعى علي ني ينزل أيوة ما na riba kan da kuka ce wa hada ba a ni shaka ga mijin na oh dabar dabar oh وأنا shaka eh wani ajuz eh alif ya alif zan aiwa ana ajuz ina tsohuwa wata ruwan ta addima tana budurwa ma addima ce tana budurwa ma ba ta aihuwa ko ta tsohuwa ta tsohuwa kuma ta aihu kuma ga mijin tsoho kai ta ce ina haza da shi'in ajib ce gaskiya na kwanta akwai mamaki akwai mamaki tana mamakin a ce ta samu ɗa in wani kuna kuna ce ba na akwai tarihi na magana Allah subhanahu wa ta'ala kullum bawa abin da ke nema ka nemi gyara alaƙar Allah ka nemi gyara aka yi an je aka kai goma ga Allah wallahi ina yana zara kyakkyawa alaƙar da Allah aka ce Allah ya lafi zai yi da ranka mai Allah zai ma wani sakamako tabbas in wani bayar Allah ka ji ba tana cikin gurgun mai gurgun da ita haka hijira fitar da na mace aka bar ƙasar iraq duk wani yawan da ya na masar zuwa can da yake ba ta da ɗako ɗaya sai baiwa da aka basa a masar aka bar ibrahim hajar ita ce ganin ya tsuwa ta wani bata iyawa ta tsuwa ta ba shi damar ya mutu sadaka ya sa hajar ɗaki a matsayin mata baiwa ta koma matsayin shi hikimar allah allah ya ba wannan baiwa ɗa kuma annabin allah isma'il wannan abin ɗabi'a ta mutum ɗabi'a tun imaninta samun ɗaya da aka yi ya dama ta uwar gida shekaru nawa an kawo baiwa ta ba shi baiwa ta samu ɗaya namiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah shi da komi Allah dan ya kare mu hajar wannan aka ce wannan Sara ya kare mata imaninta shi ne aka ba Ibrahim alaihi salam umarni ya ɗauke wannan mata wannan hajar da ɗan da uwar ya ɗauke su daga inda yake kurin ya kai ma Allah su can ka'aba ta yau kurin ba ruwanka diba yawan da palestine wanda sa kudus ka diba makka ba ma madina ba za ka kusa da can makka aka umarni ya ɗauko ya ɗauko da ce dan a kare dan tana ganin mata ya tara mata haddari hatta kai ta ce tana mata da matsaloli da mata mace mace kurin ta ka tana tsuntawa hajarkin ta sa ta hausa matsala aka sa ya ɗauko wannan hajar da ɗan isma'il shi ne asalin tafiya wannan dogon tafiya da yi ya zo ka'aba a yau tana hili ba ƙale da ce mata ba da umarnin allah ne allah ce da kurin ba wani bayani kurin ka haka aji kurin ba abinda a gaya mai za a yi kunya ka ta yi aji wannan nashi kunya ka aji ne marmar allah kurin ya kawo nan bayar Allah da ɗan shi ɗan sabon ɗarin farko da ya samu iya jinjiri iya jinjiri sabon ayyuka jima da ba ya kasa ya ajiye a filin ka ta yau na ka ce kawo su ya ajiye kun babu kala da ɗan cikin ruwa ɗan abin ruwa aka ce ɗan sarkar ruwa da ɗan abinci ya kaje su bai ce mata kala ba kun sai juya baya ta ce ya ibrahim ta rubuta da ya ibrahim lamutu turkuna ibrahim wajen wa kabarin shuru can ta kala ba ya ibrahim wajen wa kabar mu ƙarfi ce ta ta tsoko ta ce allah wa amara ka bi hada allah ya maka wani umarnin ya ce na'am ta ce idan zai zai yin allah tun da ala ka kamu allah bai ta zartar da mu jika cikin imanin ta sallama kudu cikin jika shi yadda ya bar mu allah ya kuma ta dogara ga allah shi ya bar mu allah ta dogara ga allah shi ke na kama hanya asalin shi ne lokacin da ana nana nan ruwa ƙari abinci ƙari matsala ta fara yaro iya tsala kuka iya tsala kuka hankalin kuwa ta shi ba ta ka koyi ba shi ne asalin ake safa da marwa asalin asalin da abin lokacin safa dutse ne marwa dutse ne da zama akwai dutse yana amma an yanka shan za a yi na ƙasa sai ta hau safa ta diba wancan bangaren ko ta zubi zauwa in ta diba ta diba ta kowa ba sai ta gangaro in ta yadda da gudu-gudu don ta kai ga wata sai a can gudu-gudu da ake yadda ɗan ƙara gudu-gudu don ta hawa marwa ta mata leƙa wancan ɓangaren kamar ga leƙa gawar da leƙa ya mu misali ga leƙa gawar ga wani babu kowa ga riba yamma tana haka ne ta je ta dawo ta je ta yi na bakwai na takwas ta yi na shidda na bakwai tana kan marwa sai ta ji wani motsi a can wurin ɗan tsista ce dogo a takaice dai tana zuwa ta isko yaro inda yake buga kawon shi an cutar ruwa ta malaka jibril ya buga wurin daidai kawai yaron dai kunun ruwa ya ya ya kulkulkulkulkulkul ya take zamzam zamzam a harshen zamzam ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to tana gudun ruwa kai ci ɗan ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inda yace Allah ya ji kan uwar uwar Sama'il Haja yace inda ba ta zanzan ba da wannan ruwa ya gudu ya zama ya zama idon duniya har tashin kiyama ya zama teku ya gudu mer ko filar ya zama wani filar ya zama wata wani idon ruwa to shi ne zai sai ana asalin zamzam kenan ruwa har yau aka shan shi to wannan kenan yanzu kaga yanzu hajar tana nan maka sai dai zo ya koma yanzu a can da kace sai tsohuwa wannan tsohuwa mai imani Allah bai manci ya mata wata baiwa ba ta kashiya ba ni abin shiru ma ni abin na taba ka abin da kace ni na ta'adda na ta'adda ma shiru wala na ta'adda ma da Allah an ba an ba wannan ba haka mun iya ga kamar an kyale shi a da ma na yi Allah hanzu abin da yake ruwa ko matsaloli da kan da yake ruwa haka mun yake cewa ko a kawo ta ba ta ci gaba da alaƙa da Allah gyara alaƙa da Allah sunan rannan shi ne allah kawai da malaku ta hiyar ta musamman suka zo duniya su ba ɗan wannan gida albushin tsohuwa lokaci ya yi na samun ɗa kuma ɗan annabin allah isha wanda baban annaba ko kakan annabawa shi allah ba shi ɗa yaƙu yaƙu da yawa annaba a ce da aka ce wani annaba a cikin isra'iliyawa shi ne asalin sunan isra'il yaƙu a ce banu isra'il ke ɗin yaƙu sunan yaƙu ne isra'il wannan ba duk wani annabi da labari wani annabi Sulaiman annabi Dauda annabi Zakariya annabi Iliyas Zulkifil duk wani annabi labari cikin zuriya shi wannan da Ishaq daga shi Allah haka Allah ya bata baiwa ba lokaci mai tsawo shi za ta za ta kace da annabi anan kenan sun bata bushara samun da Ishaqa bayan Ishaq Yaqub zai biyo baya tace gaskiya wannan abun akwai ba ni tsohuwa miji na tsoho ku ce zan aihu gaskiyar abin akwai abin mamaki suka cewa a ta'ajibi ne min amurin da rahamtu da barkata alaikun halibai ce yanzu bai wala za ki yi mamaki a zaman allah mana ba mamakin komi haka za a yi iya tsohon suka ce canza ce ka zari ƙara rubutu haka ubangiji shi kina tsohuwar iya tsohon haka za a yi ba na mai zai ba shi haka yanzu a haka Allah so aikuna tunzu Allah ce bayan da yanzu tattaunawa an ba ibrahim labari na bushara na ɗa wani ma ta ni ibrahim rau yanzu ibrahim an ƙare yanzu tsoro da da yake yanzu ya samu tsuwa ya gada ba mutanen banza wani ashe mala'iku ne kuma har da bushara shi na Allah ce falama ta ba an ibrahim rau lokacin tsoro ya gushe ma ibrahim waje adul bushra kun da bashir ba tsoro kuma ga albushir yanzu kuma yujadilu na fi kwamulu can ba sun ce ba an aiko su wajen halakar da mazanu yanzu da shi yanzu ya samu nashi yanzu yake tuna kuma yake ta yi tattaunawa to yanzu suna da kuma ci yaya iya tattaunawa da su in na fi haluwa a cikin garin a garin mu a kolu a garin suka ce nan alim bai fiya a ba ibrahim me ka sanar zuwa garin kala ka zuwa garin da nuru nan alim bai fiya me ka sanar zuwa garin yanka kika wani labarin magana waya a cikin gari mun san me ka sanar zuwa ya cikin garin da masu imani da masu kawo da duk mun ka sanar kowa ya cikin garin haka nan kanka da abu ce ya ibrahim a'rif ana hada ibrahim wannan magana ka kauda kanta amma ka farta zantan tattaunawa ka halaka da garin a'rif ana hada kamar wannan magana ibrahim yace domin yace innahu ajim domin wannan maganar ke ga azaba tana an ƙare za'amar rabbi abin umarnin ubangiji to mun mun zo ne gurin mu zartar da umarnin Allah tunan an ƙare mun mun zo ne mu zartar da umarnin ubangijin ka ba tunan an ƙare kuma innan atihim azab ghayr mardud yanzu lokaci azaba ta ga tasowa an ƙare ba ko ba sakewa ba sake da gire ba sake magana an ƙare kurin ne zai wannan tawaga ta mala'iku yanzu ta zo gidan ibrahim ta ba ibrahim bushara ta ba shi labarin halakar da yanzu ga sanan sun zo gidan ci gaba أما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنه ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين na'am kaga yanzu mun ji can sun ce kurin an aiko mu zuwa ga mutane to nan na gaya maka sun gaya mai me ya kawo su walamma ja'at rusulna ibrahim bil bushra qalu inna mulku ahli hadhihi al qarya kuma labari mu yanzu mun zo za mu halakar da wannan gari mana alƙarya ɗan uwa mu ana ibara mahiya ta zamanin ta alƙarya ta kan ƙauye asalin ƙauye loka ta larabci asalin larabawa alƙura ƙarya tana ɗaukar ƙarami ta ɗaukar babban gari ya dace da na aka baka labarin da gari an Allah kira umul qura makka umul qura ƙauye ce makka tana ɗaukar a ƙaramin ta ɗaukar babban gari mu yanzu sake madina ya ce yanzu larabcin zamani ake mai madina karɓar babban gari an ce alƙarya ga ƙaramin gari haka ake bai ibara amma a can bai aka ce alƙarya baka iya ganewa ya kasan garin ko ka iya kauta za ka iya ba da labarin girman garin kenan magana ko suna ce Allah sun ce mashi za mu halakar da mutanen wannan gari ma'ana garin su za mu halakar da su domin inna alaha kanu zalimi mutanen garin azzalimi قال إن فيها لوطا أشين garin أقول a garin mu kusa da falakar da 'yan garin ci kuma a garin a kudu ƙaru na na alibai mafiya ka jannu ibrahim me ka sanar suwaye garin me ka sanar suwaye a cikin garin magana ta kita masu imani suka ta kita tausaya musu da nun jiyan nan wa alau ilimin a tauka sun kafirin mutane magana shi lut da jama'ar shi masu imani su ba sa cikin halakau za mu tsiratar da shi lutan da kake magana kan shi wa'ala haka da iyalan shi amma ilamar atahu ilamar abanda matar shi kantin lagabirin tana daga cikin wanda za su yi sauran wanda za mu azaba ta yin ba ta tsira shi don shi ne sabon halin matar shi yanzu a gami munahuka ce iya kamar tare take da shi a munahuka ce mafannaciya ce wannan ba ta tare da kai ita za a tsirtar da ku da duk gidanka amma banda ita haka suka ba shi labari walamma an ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين walamma an ja'at rusuluna luda lokacin da waɗannan manzanni waɗanda suka je ma ibrahim wannan tawaga ta malaku su ne yanzu suka wuce suka zo kuma gidan lu su ma da ya zo nan shi ma bai gane mala'iku ne ba sai a bihim wadata bihim zar'a ya samu damuwa jikin shi ya cikin jikin zuciya shi ta hukunci ya samu matsala saboda me ya matsala ya samu ga baki kuma a matsayin samari kyawawa kuma ya san mutanen garin shi halinsu game da maza a ce ka yi baki an ci musu mutunci shi ne damuwa shi ka yi baki an ci musu mutunci matsala ce shi yasa ya damu ya zai zaɓe su kuma suna ganin su kuma abin da ake nan sai ga sun zo sun kewaye gida eh duk ka ba mu bakin wani haula bana tuna ɗallaku ga iya nan mata ku kawo da ta ba ka sa mun cewa ka ba mu ka ba ta mu lokaci ka ba ta ka san mun hoba ki bi mu da mata mun ga mu so so nan mata kasan sai da ka ta da ma nuri a magana magana da ya mata kasan sai wani homo na da ta da ma ka sa abin da muke ni mazan muke su tuna bi shine tada mai hankali kurin dole tana neman sa kare gida tana neman sa gida ya ba ta hakuri ba a cikin ku ba mutumin kware ba ne tijo zai magana tuna kallon tintinci iya cikin wani tashin hankali ne iya gudun a keta a shigo gidan shi shine ta kwan faƙaru la ta khaf suka ce kaka yi tsoron guru mana kaka tara ganka la ta khaf wa la ta hazu kaka ji tsoron a yi su komu kun kaka yi bari cikin aikin su don san gama yawo ina mu na juka wahala sai shi ma sai a je gano a shema da ake ba Allah kuma shi ke mutane ne yan wucewa da ake zumunci sai yanzu ya gano ashe mala'iku ne daga Allah lokaci ya yi za mu hallakar da su daga yau amma kai da iyalanka banda wannan mata muguwa da mata ka zama gabi da mata ka zama gabi banda mata kai tana cikin zama azaba amma kai za a hudda ka can sai ina ma'uzu musubu suka ce ina ma'uzu musubu ta da su bi kare yace suka ce yanzu asuba tana yi sun gama yawo kun ba su kun musu shigowa musu shigowa amma asuba tana yi lokacin halaka su yayi malaman tarihi da kawo su wannan suka zo wannan neman shiga gidan da su aka gama da farko ta malaka jibril ya tashi ya bige su da wuka gidan su da nan suka nan aka gama su ka ya aida wanda a juye garin su wannan ya kawo da wani ke sun shigo su suka har gamawa kuma asuba na yi cikin dare suka ɗauki lut da jama'a shi suka ce ko kun ji kara kan wanda wuri hikimin Allah hama ta aka wuta tana jin daram ita ta bari ha ba shi ke ran ta bari ta ke ta haka aka yi ta wari an ware ta ya ce kenan illa ma a takardar gabirin banda mata kenan ina munajjuka wa halak za mu tsiratar da kai da iyalanka illa ma a takardar sai mata ka kai ta an kenan bada kai suke mutu gagari ita ba ta huta kana ta nuna gargirin tana cikin sun suke saura cikin azaba inna munziluna ala hadil qadir inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-samaa'i bima kanu yafsuqun suka ce inna munziluna ala ahli hadil qaryati rijzan min as-sama' mu za mu sabkar da kenan musu umarnin sabkar da azaba daga sama dan musamman akan wannan gari kafin a kihin shi wani mutakakar kamar a jiya garin amma juyin waina sai da aka musu ruwa na azaba kuma aka musu juyin waina eh kuma Allah ya musu haka bai ma kan su kun dalilin fasikanci dalilin kin mun dokar dalilin tawaye da Allah kin mun dokar Allah
ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية بينة على منبر آية تكامن عند الله كيوا ميغو masu ba sa jin wa'azi masu irin wannan mugun aikin an bar aya ga 'yan baya kuma aya karara ga kauni ya aqidun ga masu hankali saka da Allah ke ta'ala kuma irin da yake kamu tun daga duniya ga mugun mutum dan waye har yau sadu garin nun har yau da alama irin wani abin don ce lakace ana kai da bahal mai kiran shi lakace sana na lakace lakace ba ita ko bace ba ruwan kurin kewayen an ta ya kusan kusan tsawon wajen kilo 80 kilo tamanin tsawon ruwa iya nan har yau kuma ce yau shi ne ruwa a duniya wanda ya kowane ruwa gishiri a wanda ya san ruwan teku a ruwan teku gishiri shi ne kashe wanda shaka zama ka da kashe ruwa kashe ruwa ne ta karu misali ka iya wani haka nan ta ruwan teku mun jika da zaka za mu gabata shi ƙari kashe ruwa ne kamar ruwan gishiri ne ruwan teku ba sha kana cikin ka mutu da kashe ruwa to ruwan ruwan wannan na fara mai ya yi aka rutu so takwas so takwas ya yi muka rutu sai ta kwata daba kuna na daba ta shiga batan tsiya ko shiga ke batan da kana yi wa sama ruwan tsarin ruwan abin da kenan ruwan yana har yau amma za a je mai imani ya tuna wa'azin Allah kamun Allah mara imani kawai kuma mai ruwan gashi ka zaɓi an tsiya shi ne hankali mara hankali mara imani tana zuwa yawon ya yawon bude ido turawa amma ba su wasu wasu kurin kayan mamaki kuma ne kurin kurin amma ba ke ne ruwa da gishiri da yawa a shiga ba tsewa kuma ciyawa ko bi wuta babu dabba a ciki babu abin da ka rawa ciki har yau ba wata dabba ta ka rawa cikin ruwan balle magana ciyawa iya na yanzu kuma shi ne imani ya wa'azutu mara imani da amma mamaki har yanzu gudun iya nan a cikin ƙasar palestine ayyau ya ya ce mun bar wannan abin ke na aya ga mutane masu hankali don wannan shi ne abin da ya wakana a wancan zamani ga mutanen lut da yan wasu ne a yau abin yake ci gaba lalacin ke karuwa ta kai mata ma na yi yadda maza ke yi da ana magana ƙasa ko gari yanzu garuruwan su a duniya inda ba na aiki kaɗan ne a duniya hatta kai su ƙungiyoyi aiki ƙungiyoyi aiki na neman yanci wani kwanan za a wani wasa za a yi na qatar wai ministakin qatar ne wajen ya ce mugun aiki aka mai ca a duniya ya kama mutum aiki ya yi bambanci wane ne a ta kama ta ya ce na hudu addini na dama ya ce luwa kan zuwa turi zaune ba turi wata luwa wanka abu muni wanka su kan suke luwa ba su kansu yanci ne haƙƙin su ne ban kasa kada kayan laifi a wajen baturi a wajen tura kayan laifi ya ce eh mugun aiki ne kun ba mu barin dimmi shi ya zo ko jirgi ya zo ko alama ta ido ya ce baka shiga wannan ko jirgi ya zo shiga shiga har ta ba ka shiga ta tura wani shiga ta kaya a sawa alama wajen wani isa su ce baka shiga zai saba kasar baka saba kakatar jirgin da ya zo da alama ma duk da da hoton ko abin shaida su duk jirgin da bai tafi bai tafi kakatar sai ya tafi kanu daban zai saba kanu daban ku zo kun babu alama ta luwadi ba ka musu ta ba ku zo a yi mutum da laihi ne wai sun taka doka sun ce luwadi ba ke Allah kiyaye Allah kiyaye to wannan yan uwa Allah subhanahu wataala yana kun zai kamar to ya da shi ba ruwanka Allah da bayan Allah ne Allah shi san kama zai musu yau gobe tabbata dai su ma wani ana ƙarfi aka tsaye su ba ma zuwa riba annabin Allah ne zuwa aka tsayewa aka tawa ma kan Allah ka azaba shi su ma wannan da musu jiran azaba Allah ta kusa kusa din tabbas ci gaba
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين na'am nan kuma yan uwa bayan sun mun ji wannan annabi Lut ko ba shi magana annabin Allah kuma dole abin kaman kaman jiya an yi wannan an yi wannan da haka abin ki wuce kaman ta fashi ba abin ya wuce kuma wata rana labari aka take duniya sun ce zai wala madaya kuma ga su ma dai mun aikawa mutanen madayana ka ambata musu mutanen madayan madayan gari ne yau shi ne nan a cikin palestine madayan gari ne a cikin palestine yau iya nan garin a cikin palestine su ma mutanen madayan mun aika musu a hamu shu'aiba dan uwansu a cikin kabila ba na addini ba dan uwansu shu'aib muka aika musu shi ma ga kira da ya faƙari ya ƙumi budullah ya mutane na ku ji tsoron almana ku bauta ta mu Allah warju yawmal akhir ana ku ji tsoron nan kaɗan kamna ku ji tsoron kamun Allah gobe kiyama da mai iman da ya tashi ka tsoron gaba wala ta'asau fil adam mufsidin kan ku zamanto mabanna kuka yawo da banna a cikin ƙasa kiran da ya musu fakadzabu فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين fakadzabu duk kiran da yayi suka karyatar da shi karya ce kai ba annaban Allah bane ba dan wani kana mace kai mai wajen to nan annaban Allah manzon Allah a ce karya yake to kai mai wajen ba za ka mamaki an ta karya ne ba karya yake ba aka ce karya yake Allah ce fa akhadatu min rajfa nan mutanen shi ayi za a ce rajfa a ce sayqa a ce yawmul zulla za ba yawmul zulla ranar inuwa an ce magana ka ibn sina cewa duk wani abu guda uku al'umma da kuma sai ayi kenan ya zo ga al'umma uku mun ka sirke cewa al'umma guda ce ana kawo nau'in azabar a ce yawmu saha a ce yawmu zulla a ce a ce ma na yau marajafa a kusa marajafa a kusa marajafa me ya ce ya ce wani abu uku kowane yawa kano ya ce lokacin halakar da su tabbas a cikin tarihi allah ya musu jarrabawa da tsanin zahi sai allah ya hudo da wani hadiri hadirin kashe cikin shi samu sanyi wani sanar hadirin da rana ko sai suka suka taruwa suke taruwa cikin wani inuwa ashe talalan allah ce wannan inuwa inuwa azabar ce ta kan gamar guda gawa da kam kowa ne shigo cikin inuwa ne marahama sai mala'ika ya tsawa tsawa ko a yanzu aka ta sama muke gidan ka yami gidan ka ko ko aka tsawa ta ko aka ta kwana mazaka ta ara da ta ruwa ta hannuni ko ana da gidan ya girgiza a girgiza ko shi na rajafa kenan tsawar mala'ika ta sa su ko da suke suka girgiza kasa ta girgiza ta ta motsa shine kowanne su ne an musu tsawa sun halaka zama guda shine rarraba kina tsawa ce ta girgiza ƙasa akan musu girgiza ƙasa kenan azaba ta kama su ta girgiza fa asabahu fi darim jatimin suka waye gari ga sunan a gari an ce rubuta ciki shin jatimin bai kamata mutum ya ta ƙasa akan mutum ya ce a ta ƙasa ga sunan sun ta ƙasa rubuta ciki da a cikin ƙasa duka a mutum ƙasa gina a mace haka Allah musu me kun bayan wannan sai zuwa kuma وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين
yace wayannan mutane na ga al'umma daban-daban yace wa'adan wa samud ga adawa su ma an aiko da annabi hud ga samudawa annabi sami duwaina al'ummomi Allah ce wakata bayan da min masakin kun gani sarai gidajen adawa kun gani na samudawan kun gani suna nan sun gidan kallo-kallo da gidan samudawa iya na ma a saudi a hijir na adawa a yaman kusa yake da su kun ga gidajen waɗannan al'ummomi ta ci gabansu kun ga yadda Allah ya musu ta hanyar gidajensu waɗannan mutanen wa zayyana lahum shaytanu a'malahum amma shaytan ya kawata musu mugun aiki suke ga cewa kan daidai suke suka ji izini da annabawan Allah nemar Allah ta shekaru da dukiya suke alfahari muna shi da miliyan kuwa aka jama'a wani mu karfi da dukiya suna alfahari saka ba abin da za a yi ta fasadon ma'anar sabi shaidan ya kange su daga hanyar kwarai amma Allah ce wa kanu musaffiri suna da ilimi wa akwai ilimi amma shaidan ya yaudare su Allah ba ta hakan za su iya gano amma ba su yi aiki da su shaidan ya yaudare su ya wata kullum magana ilimi daban gane gaskiya da za ga mutum doktoran ne kuma farfasarar ne amma shi da addini a yi nan ba ruwan shi ma ya kama shi ne ya kama shi ya kama kukunan kun shirme ne ya ga mutum bai san bai da ibe karanta ma ya ga imani magana kenan imani bai wacce ta Allah ba ilimi wani ba ilimi daban ilimin da ya ce gan shi kuma wani hali daban kenan suna da hankali na gano amma shi dan ya kanke su daga hanyar Allah yace bayan wannan wa bayan wa qaruna wa fir'auna wa haman ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين
cikin da Allah gama da su wa qaruna wa fir'aun wa haman ga qaruna mun ji ba ba da ba da uban ne qaruna da kai shi ba uban shi ba dan shi bane ba qaruna da fir'auna da hamana sun zo su ma ولقد جاءهم موسى بالبينات هارون da fir'aun da haman da an aiko musa ya zo musu da hujjoji daga Allah amma fastakabaru fil arab suka yi girman kai a zaman kasa kamar su wannan dan isra'ili bawa na su kaza suke mai haka nan shi kuma qarun duk da isra'ili ne iya alfakari da dukiya shi mai hali ne na talakawa ne kaza kaza kaza kowa dai girman kai ya ɗauke shi wa ma kanu sabiqin da suka yi sun gagara Allah akwai wanda ya sha babu wanda ya sha Allah da ya jero ɗan uwa waɗannan annabawa da mutanen me yace fa kullan فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
fakullan kowanne daga cikin waɗannan al'ummomi fatattu a hadana bi zambi dunan lalajero alace kowanne mun kama shi da laifin shi ba ɗan waje ba kowanne an kama shi da laifin da ya yi ce faminhum man arsana alai hasiba a cikinsu akwai maka aikowa tsawa mace duwatsu na ce iska ta bala'i ta adawa adawa sun suna fassarawa kan mutanen lut amma da suna cewa abin da ya kare a nan da su ma'a musu na nan adawa cikin allah ya halakar da iska mai tsanani haka allah ya ambaci an aika musu hasiba wa minhum man akhadtu saya a cikin wayannan al'ummomi akwai wanda tsawa aka musu irin zamudawa kun su zamudawa bayan sun kare shekantaka ta soke taguwa lut annabi sali ya ba shi labari tamattau fi zagun kasa ayyam zarka wa'adun gairu makazu ya ba shi labarin to yanzu kai ya ka kare yanzu kuna da dele kwana uku aka ba kwana uku ne ta kwanwa ba shi ba wasu wata ba a kwana uku ne a zafa za ta zo ta gama da ku gaba daya kuma ce zalika wa'adun gairu makazu da ce kanya ce ake zazo to wannan wani alkawari ne wani dare ne na kasa ba ya kadetuwa ba ya zo an karfi ba yi ba iya zarwa kuma kare kwana uku gare ku to shi a nan kwana ɗaya biyu zuba uku biyar daga ina a jiba nan a wanga nan me za a yi ba sani ba ku da zuwa kwana uku kwana uku ya kare can kuna ne tsawa guda kuna tsawa guda hikimar Allah a garin da salihu da masu imani da su wuri guda suke rayuwa aka yi tsawa guda duk wani kafuri ya gama yawo a su imanin lahiyar lau lahiyar lau a cikin wata wata wata hadisi ya tabbatar cewa akwai na ga abu da na cikin yan garin shi a lokacin nan shi ne iya ka'aba ya sayi ka'aba kaga mu shiga wannan ka'aba tsawon da ake zuwa makka iya ka'aba shi ne kaɗai azaba da aka wuce da mutu ba iya fitowa daga harami shi mata su bum shi mai shi ba gama shi abu da gara eh kenan duk Allah ne ya gama da su amma su imani suna garin lafiya lau ya ce kenan akwai wanda muka hallakar da tsawa ya ce wa minhum man khasafana bil ard daga cikin wanda muka jero akwai wanda kasa ta tsage karu da duke shi ko ai kan tsage Allah hada shi kasa kasa ta hade shi wa minhum man aghraqana kuma daga cikin waɗannan muka jero akwai wanda muka jini da su a ruwa waye fir'aun Allah ce wa ma kanu la yuzun duk waɗannan da aka jero babu wanda Allah ya zalunta kowanne wa'azi ya zo galgadi ya zo walakin kanu anfusahum yuzlimun su ne suka tuci kansu da kansu suka imani Allah mutu wani azaba a wannan hannunka da zanzari Allah shi ne da daga lokaci Allah kai mutum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan uwa da nan da karatun mun fata salatu insha Allah wannan laraba ta fara yan uwa sun taimaka da kawo littattafai da za a kalamta da ta ya kusa ɗari amma za a ba a ɗan wargon zawo wanda ka samu daga bari da ya haɗa kasuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh